بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله منذ كراتمنا تفسير القرآن أولا رانا كنان تاع جمعة منا 23 ga watan Ramadana a shekarar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1444 inda muke cikin wannan sura dai da ake kira suratul tauba wanda yake wasu malamai suna ce mata suratul azabi mukan tauba din wato ce suratul kabiha saboda tona a cikin munafikai da ta yi da kuma umarni da yanki da ta yi da sauransu dai to amma dai abin da suna mashahuri da aka san da shi suratul tauba saboda kuma akwai ambaton tuban a cikin ta to saboda haka mun kwana jiya aya ta tara yau za mu tashi aya ta goma take cewa la yarqubuna fi mu'min la yarqubuna fi mu'min illan wala zimmatan wa ulaika humul mu'tadun فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويظهر غيظ قلوبهم ويظهر غيظ قلوبهم ويظهر غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم to ubangiji tabaraka wa ta'ala wato lokacin da ya janye amana daga wato yace babu zancen amana tsakanin musulmi da kafirai bayan soka wannan sura duk inda aka gamu ko dai su sun koya ko a fidda reni an gane saboda yaya abin ba zai zama haka ba bayan su dai suka samu nasara a kanku to ba fa zancen ba za su dubi wani ko zumunci ko kuma wani abu da yake tsakanin ku na alkawari ko in ka ga suna zaune da alkawari da ku to ba su samu nasara ba ne a kan ku in suka fi karfin ku watsi za su ke da alkawarin kun gani kun gani kun gani hakan nan ka gani Allah yake zargin su da wannan yake shishi ta ku kuma yake kwaɗaitar da ku a kan kirkar ku sake ku yi da gaske a kansu da makami sai tukunna lallai lallai lallai kun tabbatar da karfin ku a kansu saboda in su su suka samu rinjaye to ba za su ba su muku da dadi ba ko yace la yaqubu hubun lawan wala jimatan ko to a wannan aya shi ne sake maimaita ta la yarqubuna fi mu'minin illa wala jimatan wato kamar da nake ga maka balaga a cikin yabo shine a yawan tashi ai ta karrara zaka balaga a cikin zammi zargi to itinaji shine balaga a cikin a cikin sukan abu hakan nan a cikin yaban abu shi ma itinaji to shi ne balaga a wurin larabawa sai sake nuna kaji ba sa kiyayar illa wato zumunci zuminin a cikin shi al'ummomin suka yi nasara a kansa wala zai mata ko kuma wani alkawari wa ulaika humul mu'tadun wa'annan su da cikakkun ɗan ta'adda kaga wannan da suke ce musulmiyanta da Allah ya ba su an fatisu yawa ya ba su jawabi a kan zafa in tabu idan suka tuba suka musulunta wa qamu salata suka tsaye da sallah tare da ku wa atu zakata suka kuma ba da zakka shikenan fa iswanukum sun koma sun zama yanzu yan uwanku fiddini a cikin addini wani fasilu la ya ce mune muku bayanin ayoyin Allah wanda yake bayyana muku maslaha ta rayuwarku ta duniya da kuma abin da zai zama muku rabauta cikakkiya lahira amma da kaumin ya alamuna sai ga mutane da suke sani ma'ana suke jujjuya ayoyin suke tunanin su ne ta dabbaru na ɗin wa in na ka su aimanahum idan suka warware alƙawuran da aka yi da su mawafi ƙahun kina abin da aka ƙulla na alƙawari suka warware min ba da ahadihim bayan an ƙulla alƙawarin da su na amana wa ta'anun fi dinikum suka dinga sukan addinin ku abubu suna aibanta addinin ku to fa qatilu aimmatul kufri wannan sai ku yaki shugabannin kafirci ru'asa'u ru'asa'ahu kenan masu warware alƙawari su soki addini su wato su rashin mutunci a kan komai zumunci komai alƙawari to wannan su ne shugabannin kafirci shi yasa maimakon ubangiji ce fa qatiluhum ku yaƙe su sai ya fito da siffanta su ya ce ku yaƙi shugabannin kafirci ru'a sa'ahu su ne shugabannin shugabanninsa fihi wani zahiri maudu almudbari a cikin sa an aji suna zahiri a maimakon da ne maimakon ya ce faƙatiluhum sai ce faƙatilu ayin matan kufuri innahum la aymana lahum haƙiƙa wayannan babu zancen alƙawari tare da su babu shi وفي قراءة بالكسر أن كان تامة واشرة دقى النبي صلى الله عليه وسلم سور إنهم لا إيمان لهم وقال لا إيمان باب إيمان تادو إن مجيا أمانا إن مجيا إن ما سوكا أديننا وهذا أبن يجي duk mutumin da yake la yake sukan yake lalata addini yake aibanta addini to fa ku saurara masa da makamun ku in kuna da shi da harshen ku idan kuna da shi ka ku kyale shi an gane shi ne addini kenan da ke haka sabon manzo Allah suke akwai masu yaki da harshe irin su Hassan ibn Thabit an gane akwai kuma masu yaki da da da takobi akwai wanda suke hada duka biyu irin su ibn Rawaha eh ga harshe ga takobi amma ka a kyale mutum yana cin mutuncin addini a cewa ya bar shi ya je ya karata ya karata in ya taba maka bari sai ya taba ma dukiya ka ce zai kada ka amma ya taba addini ya taba imani ka ce bai yi ba wannan an gane la annahum yantahuna dan ko abin da ake nufi ko sa hannu shi abin da za ku yi musu na kyarar da na yaƙi ba kan san zuciya ku za ku yi ba duk abin da za ka yi kai da nufin neman gyara shi ne kawai abin da ake nufi idan ka yi shi da nufin ko kawai ka more ko ka ci mutunci ko kai wane ne ba da nufin a'a la'allahum yantahuna ko sa bai da abin da suke su dawo kan hanya su fahimci aibin sa kawai abin da ake nema kenan ala littahabibi wannan ta kwadantarwa ce ta zaburarwa ce me zai hana tu qatilu na qawman ku yaqi mutane na kasu aymanahum da suka warware alƙawuran da kuke tsakaninku da su wahammu bi ikirajin rasuli kuma suka yi nufi da fitar da manzo shi ne kwarai shawa kenan ko min makata daga makka lamma ta shawaru fi yayin da suka shawara a cikin lamarin sa bidarin nadwati a gidan da suke so darin nadwa wanda kusai yi gina yadda suke zama kan majalisar makka kenan mutanen da suka nufi fitar da manzo daga gidansa su raba shi da garinsu kuma amma hakan bai samu ba Allah ta bar ko ta Allah don fitar wanda suka zo masa ba yi ce ta faru ba an gane yawa cikin karamci cikin daraja Allah ya fitar da shi daga gidansa ya kai shi inda yake zai cika lamarin amma su ba haka suka yi musu wanda suka yi wannan mugun nufin da ku manzo ka gani wahum bada'ukum bil qitali kuma su suka fara muku da yakin nan su suka kawo hari kanku awwala maratin tun a farkon a farkon tashi su suka fara haitu qatalu ku za'ata suka yaki aminan ku ku za'iyawa su ne hulafa akum ma bani bakarin suka haɗu da banu bakarin suka yaƙi huzaiyawa fa ma yalla kuma an tuqatiluhum to ku ko me zai hana ku yaƙin su aka kace wannan mun shayin su kuke ne Allah sai wato zugugu tare akan ba sauki ka gani fallahu a haƙƙo an tafshahu Allah ya cancanta ku ji tsoron sa fi sarki idaliyam a cikin barin yaƙar su in kuntum mu'minina in dai kun zama masu imani to Allah za ku ji tsoro ba wani ba qatiluhum ku yaƙe su yu'azzibhum Allah Allah ya azabce su ya katulhum kenan ya karkashe su bi aikikum da hannayenku wa yukhzihim ya tozartar da su yudilluhum ya kaskantar da su kenan bil asr wal qahr ka gani da riba cewa da kuma rinjayen ta wayan surkum alaihim ya kuma taimaka muku a kansu duk da wa'in sun cika na ayyakin komai sharuɗa ya cika su kuma mayakan sun kai irin wanda ake so Allah kuma ya taimake su ya ba su nasara a kan kafiran suka durushe kafirci suka dammaye kafirai duniya gabaki daya daga gabashin ta zuwa yammacin ta gabaki daya ke da tafi an gane in kuntum mu'minina in dai ku masu imani ne katilu wa bihum Allah ku bi aidikum wa khuzihim wa yansurukum wa yasfi sudura qaumin mu'minina sannan ubangiji ya warkar da zukatan mutane mumine da ma fu ila bihim dan abin da aka yi musu mun banu ku za'ata su ne ku iya wannan abin da aka je har gidajensu har garinsu aka yi da cin mutunci da keta alfarmarsu wannan abu ba karamin tashi hankali ba ne to ku yaƙi waɗanda suka yi wannan aikin Allah zai kaskanta wanda suka yi wannan aikin kuma ya warkar da zukatan shi raka zuciya ta masoyi ai abin nema ne kamar yadda makarar zuciyar maki ita ma abin nema ne don abin da zai makare zuciyarsa abin da kai kuma zai kawo maka ci gaba ne abin da yake nasarar ka ne shi kuma masoyinka abin da zai kawo maka farin ciki shi kuma abin da zai zama maslaha ka ne ka gani shi ne ke wani jikin zai ga ƙulurihim kuma ya tafiyar da wannan damuwa ta zuciyarsu shine karbaha wa yatubu Allahu ala man yasha'u daga baya kuma ubangiji tabaraka ta'ala ya karbi wanda ya so cikin wanda kuke ya kadin sallallahu alaihi wa ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawaddata shi Allah ba da wannan eh ta yi ubangiji tsakanin ku da wanda kuke ya kadin nan kowanne sha'aninsa ya hukumu ma yi ya fa'alu ma yi sha'u sai jefa kuma wani lamari sai ku zo ku zama kuma kun ɗinki uwa ɗaya uba ɗaya irin yadda na na hindu hindun nan da yi kai Allah da iko yake to dole ka ce na na ya za ka yi saboda ita da kan ta faɗa a ranar fatuhu makata da ya manzo Allah yana riƙon mubaya'a ta mata duk abin da ya faɗa suna mai masa da jawabi duk abin da ya faɗa wala ya jinna shi ce din tace awa ta zirin horatu dama ya tana zina ita wannan ba taba jin wannan ba su la shi ka san shi su la alaba ko a jahiliya suna da wasu abubuwa na daban na ban mamaki to a cikin irin wannan take cewa a da babu a cikin halitta Allah fuskar da yake suna tsantsancin ta babu gidan nake suna tsantsancin ta irin fuskar ka da gidanka yanzu kuma wallahi na waye gari duk halitta babu fuskar da nake so na ga ɗaukakar ta babu gidan da nake so na ga ɗaukar ta irin gidanka da fuskar ka kuma duk tabbatar da haka ɗin suka yi ta dai da ita da ƴaƴanta da mijin nata asallahu an yi ja'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawaddatan wallahu kabir Allah ne iko kuma al'umuru bi hawatiya yawa so al'amara dukkan mu gaba gidan mu nemi Allah ke ta karshen hali Allah ke ta karshen ba abinda ba su ba la na saharu wa hawa saharu saharu kan harba abu su biya ne kenan ba abinda bai ba eh to amma dole yayi taushi ya Allah bayan da zai a gani shi da yayin da dukkan su aka ta gashi nan da idan idan irin su ikirma ibn abi jahal suna cikin ashabu shimal zarata lamba daya irin su safwan bin umayya zaratan aduwai lamba daya kuma haka lamba irin su amr bin al-as amma su dinan su suka shiga cikin rundunar ma'aiki da kansa manzo Allah ya ammara su akan wasu bu'usu da yayi ya zo ya ammara su wa tubullahu ala man yasha Allah in ya ga dama yana karɓar wanda ya so bin ruju'u ila islami ya dawo zuwa ga musulunci sallama manzo Allah maimakon da ya Muhammad da yake zuwa ya ce ya Rasulullah a cikin kuma na dabi da sun kuya kuma a ga ya ji ya kai ransa ga halaka to yanzu yake da mutum da abi halin a yarmu ku fa shahada yana kwanci jina jina ga shi ga su su a ne su duk wayannan manya manyan abin wanda da kyar aka samu su amma haka suka zo suka ba da rayuwarsu ga musulunci suka dinga su yamma su yaƙi rumawa su gaba su yaƙi farisawa ni za ka ce Allah da bayanka kai dai ita kanka duk wanda ya koya maka wani kaci wani ko kaci ne masa to wannan wannan bai kai ga abin kirki ba ita kanka mana Allah ka bashi da bayanka kanka je kana gaba da wanda Allah yake so wallahu alimun hakim Allah wato masani da dukkan komai gwani ne a cikin dukkan aikinsa amma shirki
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك عبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ko am hasibtum shin wai kuna zato ne an fitura ku a kyalin ku haka nan kawai da cewa mun yi imani muna san annabi muna kafi kenan kawai a mana ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم alhalin ubangiji bai sanar da waɗanda za su tsaya su yaƙi su ba da rayukansu saboda Allah saboda manzon Allah ba daga cikin ku bi ikhlasin da tsarkakewa da yau ya kanci makami ya kai kansa cikin fagen fama to karshe da kenan ka ce ya sallama walan yattajidu walijatan sannan ba su riƙi wani abokin asiri ba wato na jiki abokin asiri na jikinin dunillahi ba Allah ba wala rasuli ba manzonsa ba wani mumini na ba kuma mumine ba ba su riƙi wani masoyi na kusa amintacce na cikin ɗaka na daban shine walija an gane yawa kana ta abu kana ta abu kana ta abu amma ga wani masoyin Allah shi kuma na jikinka amintaccenka lamari ne ba ajiyan da yake za ka iya mu'amala da shi ba a hana ba amma ta ciki na ciki ta baka na baka amma har mutum ya zama walidarka ya shige ka ka shige shi har ranka a mutum ya wani ya halaka kuma matsayin Allah wannan bai ba wannan ya kashe dunin dunin laye wa la rasuli wal mu'minu walidata irin abin da ɗan bokon farko suka yi kenan a ƙasar nan masu tumatuman rawanin nan gaba wa balewa sun saddauna suwaye da sauransu suka riƙi wasu matsiya Allah wasu matsiyatan ƙazaman kafirai suka mai da su ɗan cikin ɗakin su suka karkashe kisan wunatanci suka yayyaga su suka ƙwaƙƙona su wasu da wannan timatimin rawanin nasu amma kuma suna jan kafirai a jikin na ɗan cikin ɗakin su ne wani ka'abiri wasu in zegu kafiri ne matsayin Allah amma shi da wannan da ake cewa tsikan mujaddadi din to da nasa ne da ne nasa na cikin daka shi ya kashe shi ya kashe ka gani haka shi ma wancan din muna da labarin su labarai sosai saboda iyayen suna gurin duk sun san abin da ake mun jijji kuma labarai da abin nan daga wurin su yadda duk aka yi da irin aminci da soyayya da kusanci da suka yi da waɗannan kafiran da lalabi duk su suka kashe su kisa na wulaƙanci sai kawai ka zo kana sallah ga rawani ga kasuwar riga ga wani tafkikin shirgi nan kuma ga wani mai bautar gunki shi kuma amintacce a jikinka ka yadda da shi ya yadda da kai ɗari bisa ɗari ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا مؤمنين وليجة بطانة kenan wa auliya ba su riƙi masoya ba ba a cikin waɗannan ba alma'ana wa lam yazhar al mukhlisuna alhalin masu tsarkakewa masu ikhlasi ba su bayyana ba hum mawsufuna bima zikira su ko masu ikhlasi su aka siffanta su da abubuwan da aka faɗa an gane min gairihim daga wasu su ba su bambanta ba kawai haka sai ya ko haka nan wallahi khabirun bima zamalu ko da yake Allah ne cikakken sanne da duk abin da kuke aiwatarwa ma kana da mushriki na ba zai yiwu ga mushrikai an yi amuru masajidan lahi a cewar su ne za su rayar da masallatan Allah ba bil ifradin masjidan lahi kenan an yi amuru masjidan lahi ko wal jam'i an yi amuru masajidan lahi biduhulihi ta hanyar a kyale su dinga shiga masallacin Allah wani ku'udi shi kuma su dinga zama a shi kan ku yarda ba wani kajini mushriki da za ku bar ku fitar da su daga haramin nan shahidina ala anfusihim bil kufr bayan sun wa kansu shaida suna masu yi wa kansu shaida da kafirci ta hanyar bautar gumaka da suke yi da kuma tare ta Allah da suke a cikin da wani a cikin ambato a cikin ani wallahi ka hadda amaluhum wannan su ne wanda ayyukan su ta rushe ga baki da duk wannan aikin su kayatul haji imarata da suke takama da su ka san takama bala eh su suke kiyaye ka'aba su suke wane nan ta sara duk ya rushe ya da misalta dan ba sharadi wafin narihim khaliduna hakan nan kuma su masu dawwama ne a cikin wuta abadan har abada inna ma ya'muru masajidan lahi dahir dai hakika wanda yake raye masallatan Allah sai man amana billahi sai wanda ya bada gaskiya yadda da Allah wal yawmil akhir ya yadda kuma da ranar lahira wa qama salata ya kuma tsaida sallah wa ata zakata ya kuma bada zakka wayannan dukkan su sharuɗan imani ne ba shi da imani wanda bai bada zakka ba an gane gobe da mushriki na allazina la yutuna wa'anda ba sa ba da zakka suna daga cikin jinsin shi yasa ake daukan makami akan zakkan nan mutajin hankali shi yasa ga sai an kawo ta ba ce wala ne su mu ramadana ba wala ne hujjil baita ba man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata in kai wannan su kana cikin mu kasan da ne mu an gane walan yakhsha ahadan illa Allah bai shayin kowa ba sai Allah fa ta ulama ce ce an kawo mana nan in ka do ji ce ko guna ce ku ji ce inda zan ku kai ta Allah ne ana Allah ne ko aga aga mu bukata da yawa in suka bi sai ce ku zo muke a kawo ko ba mu ce sai an kawo ba ana mana nan ba ku ce ku bayar inda za ku bayar amma yadda ake da biliyoyin bulabulan kuɗin nan ka dinga ganin mutane a cikin biƙul hali akwai matsala ba a yin abin yadda ya kamata wallahi kun gane so saboda haka nan walan yakhsha ahadan bai ji tsoron kowa ba illa Allah sai Allah to fa'a wa'annan ya kusanta an yi gune ne da muhajirina a lahira su zamo daga cikin shiryata asa an gani ihe saboda haka sai daga cikin ya kusanta su zamo daga cikin shi yake tu a lahira aka aikin su daitan haji yanzu kunan wai da kuke cewa na hannun tukatul hujjaji wa khuddamu baitullahi wa kaza wa kaza to yanzu ku za ku sanya wai shayar da alhazai wannan ruwan zamzam da kuke kasan suna da wannan aikin duk inda laraba suke kowa aikin hajji su ne suke yin wani suke samun inabi da waye da sauran su dinga ɗiban ruwan zamzam suna dama shi da shi ana yin irin lemo kamar zoɓo din nan yawwa a sa shi akwai yadda suke sa shi ya sanyi sai su dinga baiwa alhazai suna shayar da su wannan suna ci da shi larabawa suna mugun ji da shi amma kuma ba Allah ba manzon Allah a cikin abu suna shirku da Allah suna shirku da ai kaga ba magana ka gani yanzu wannan jayar da alhazan da kuma rayar da masallaci da kuke yi ta hanyar tsaftace shi da kyauta shi ai ahadu zalika ma'ana yanzu ma'abota shayar da alhazai da ma'abota hidimar masallaci sa zamo kamar amana billahi sa zamo kamar wanda ya imani da Allah wa yawmil akhir da ranar karshe wa jahada fi sabilillahi jihadi yayi kokari a cikin tafarkin Allah la ya sauna ba za su taɓa yin daidai ba amma inda na shi gurin Allah wa'annan ba su taɓa yin daidai su fadli a cikin daraja wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shiryar mutane waɗanda suke masu cutar kansu a zalimai wancan din za su iya samun albarkatu na wannan ɗakin ta wannan abin da suke a nan duniya su samu daraja su samu wane ne iya nan duniya wayannan kuwa su daraja su tun daga duniya har lahira kuma zartacciya nazarin raddin alaman ƙala zalika wannan aya ta sauka ne a bisa wanda ya faɗo nan huwar abbasu Abbas ne shi ya faɗi wannan bafa manzala ta ne yana cikin can barin ashabu shimali iya za a yi muna wannan hidima mune wa Allah hidima ta ɗakin sa muna shayar da bakin sa alhazan sa muna wani ne waje ya aikin da yake wannan daraja wannan za ku sanya kamar imani da Allah da manzon Allah da ranar lahira da yin yaki a cikin tafarkin Allah ta aita wurin inda Allah alladina amanu wa hajaru bismillah الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات له فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم والذين آمنوا وأن سكى إيماني وهاجروا سكى قولته سكى بقى النبي وجاهدوا سكى جهادي وقريك أن سكى ياكي أشتنقوا كلمة الله كما سكى ياكي أن بأموالهم لدوشيوين وأنفسهم لرايكم فيه wato dukiya tana da kishi ko aka rai a wurin dan adam ta ma furan nasa abin da yake daukar ran ya jefa shi ga halaka domin nemo ta ko baya yi dan adam gashi ko da imani da musulunci da komai amma saboda karfin dukiya a gurin mutum sai ya dauki ransa ya kai ta ga halaka don nemo dukiya shi yasa yake bi amwalikum bi amwalihim sannan wa anfusihim da dukiyoyinsu ba zai ka makalle dukiya ba sannan ka fito ka kasa zarkazar komai da kai ake yi a'a kudin da ake so ka fito da su farko tukunna ya ba da gabatarwa bi amwalihim an gane sannan wa anfusihim da rayukan to waɗanda suka yi wannan a azamu darajatan su ne mafi girman martaba daraja kenan inda Allah gurin Allah ne ga yihin daga wasu su wa ulaika humul fa'izuna wa'annan kuma su ne masu cikakkiyar rabotan da suka haye duniya da lahira azzakiruna bil khairi wanda suka dabota da alheri yubashiruhum rabbuhum ubangijin sai ne musu bishara bi rahmatin minhu da rahama daga wurinsa warduwanin da yadda daga wurinsa wajen nati yanayi musu bishara da aljannatai da humfi hana imin mutum akwai dawwammamiyar zaunanniyar ni'ima da su a cikin ta ubangiji ka samu cikin halidi na fiya halin kasance su abin kaddar dawwamar su a cikin ta abadan titirin titir titir titir hakan nan Allah shine mai bada abu shi Allah ba shine abadi ba ana gaya muku duk abin da yake naka ne zai iya baka yanzu a lahira mun fita daga halitta Allah ne amina dai halitta Allah ne to sai dauki a fadiya yau ba mu kuma sai a kitai ka gani hali ne fiha abadan abin kaddara da woma sawa ita ce hakikanin rayuwa a nan take inna Allah inda wa ajrun azim babban lada to yana gurin Allah eh to mu gina
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استهبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأزواجكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah tabaraka ta'ala yake ko a wannan wato ya ayyuhal ladina amanu ita ko wannan ta sauka ne a game da musulmi mu'mine wanda suke mutanen Makka da manzo Allah ya fita yin hijira suna shirin su fita ɗan ƴaƴayensu maza da mata suka zo suka rike su tare da uwayensu mata suna kuka baba haka da su kyale mu ba za ta tusaya mana ba ka bin mu nan mu tuzarta mu wulaƙanta ni kaza ni kaza ga kantin ka ba mu san yadda za a yi da shi ba ga wuri kaza ga ga wani wani ya tafi da dukiyar ka ta fato shi bai dawo ba tukunna ba ka ba san yadda za a yi ba ya dube su ya dube hijira ya dube su ya dube hijira ya fashe da kuka sai zaman sa ya dauke saboda aka sai zuciya ta karkata gare shi sai zaman sa an gane to Allah ya fi karfin haka shi ne yake cewa ya ayyu allazina amanu ya ku wanda suka kima la tattashidu aba'akum kakkuri iyayenku wa ishwanakum kakkuri yan uwanku awliya a masoya in istahabbul kufra idan suka fifita kafirci alal imani akan imani yanda yake uba ce uba ne ko uwa ce ko dan uwa ne diyan da yake to Allah ya ji ko ba haka ba diyan da yake Allah ya ji shi to kakku wato in dai ku san fifi da kafirci akan imani to kai ko ba haka bane wannan yawa abinda aka ce ka bashi sai ka bashi abinda aka ce ka yi masa sai ka yi masa zumunci ka san baya faduwa ko da wanda yake majiyin Allah ne wannan zumunci yana da hakkin alal imani wa man yatawallahu minkum wanda duk ya jibince su daga cikin ku ya kaunace su ya soyayya da su to ko la yaqumul zalimun wa'annan su ne cikakkun azzalumai sun zalunci kansu suka zalunta ba wani ba saboda sun bar Allah da manzon Allah sun zaɓi wani sa sun cuci kansu wani in kana aba'ukum ga ya musu ya rasulullahi ka ce idan iyayenku su ne mafi soyuwa gurin ku daga Allah da manzon Allah da kuma bin annabi wa abna'ukum idan ƴaƴayenku suka zama mafi soyuwa gurin ku daga Allah da manzon Allah da bin annabi shine jihadin fi sabili an gane haka nan wa iswanukum idan ƴan uwanku suka zama kun fi son su akan Allah da manzon Allah da bin annabi wa azwajukum idan matayenku ko mazajenku zauji kenan sun fi soyuwa gurin ku daga Allah da manzon Allah da bin annabi wa ashiratukum idan da mana dangin ku sun fi soyuwa gurin ku daga Allah da manzo Allah da bin annabi ba fi qiratin ashiratukum kamar yadda sauran suke jam'i aba'ukum abna'ukum ikhwanukum azwajukum ashiratukum a wata kira'a ce da ita ma mutuwa kira ce ba san da to ga ta ita ma da ita ita ga annabi suke gaba ɗaya ko ashiratukum ko ko ashiratukum akwai ashair wannan shazzaki wa a sha'irukum wannan amma shazzaci ba a karatu da wa amwalu ni itaraktumuha da kuma idan dukiyar da kuke tsuruta kuke dankare ta din nan wato a ma'ajiyarta ta fi soyuwa gurin ku akan Allah da manzon Allah da bin annabi wa tijaratin takshawna kasadaha da kasuwancin ku cinikin ku da kuke shayin tasgaransa in shi kuka fi so akan Allah da manzon Allah da bin annabi wa masakin sardauna ha da gidajen nan naku benaye nan naku shimfiɗaɗɗu da da da da da da wato da da da masu daraja da kima masu daɗin zama idan sun fi soyuwa gurinku daga Allah da manzon Allah kun fi son su akan Allahu wa rasuluhu kun fi son su akan bin annabi faqa'atun bi ajlihi sai kuka zauna saboda waɗannan abubuwan da aka faɗa alal hijratu kuka ibn annabi wal jihadu kuka yin yaki a bayan annabi to fa tarabbasu to ku saurara hatta ya ce Allahu bi amrihi ku saurara Allah yana nan tafa da lamarin sa kun zabu wani a kansa to ku saurare shi kuma tahdidu wannan razanarwa ce tsoratarwa ce gare su wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin Allah ku baya shirin mutanen da ke an tawaye masu fita daga dara Allah wato duk wanda ya fifi ta san wa'annan akan san annabi da bin annabi to to ya zama shine fasikin kenan kuma yana cikin sauraron abin da Allah zai zo masa da shi na bala'i na masifa shi yasa shi soyayya ga manzo Allah ita ta ce a cikin addini ba a yadda da wani abu sai lamba daya lamba daya ba dama ka aje ta a lamba ta biyu yawwa lamba ta biyu Allah ba zai karba ba amma idan amartukum bi shay'in fa'atu minhu masadatu ko menene in aka hore ka ka zo da shi ga shi na masada a gafi amma soyayyar manzo Allah Allah bai yadda da wani abu a cikin ta ba sai lamba daya hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi karshe ke yawwa karshe ke wannan kokowar kan nata da duk ita kake wa komai duk ita ce manufarka ita ce a bakaunarka akan komai da kowa da kowa to sai ka fifita annabi a kanta wajen soyayya an gane wajen karkata to sannan ne Allah ya yarda to fa wannan zuwa karamin aiki bane ba karamin lamari bane abu ne abin abin nazari da kyau ba kuma ya duba ya gani abubuwa suna abubuwan wato abin nazari ne da yawa a cikin a cikin wannan wannan abin nan na sha gaya muku kaga na ce muku karatun alkur'ani Allah ya yarda da kata ta a cikin sa ko ba haka ba ke ba eh allazi ya qara alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma alkiram safarat albarara yana tare da manyan manyan bayan Allah gwanin alqur'ani wallazi ya qara alqur'ana wa huwa yata'ata'u bihi wanda yake karatun alkur'ani yana tatata wa huwa alaihi shaqun qur'ani yana wahalar da shi da kyar yake hada baki yana karantawa shi kuma da hume a jarani wanda Allah yana da ladan biyu yana da lada biyu gashi ya kula da qur'ani kuma gashi yana wahala da qur'anin an gane ai saboda haka Allah ya yarda da tatata a cikin karatun qur'anin ba komai wannan amma muhabbar annabi manzon Allah a gurin Allah to bai yarda ka aje shi a lamba ta biyu ba wai duk wannan karatun wai wani bai ga soyayyar manzon Allah a cikin qur'ani ba to yake sai an ce masa ahibbun nabiyya ku so annabi to shi ko matsayin manzo Allah ya fi karfin a ce masa haka cewa akai idan kuka aji shi a soyayya mataki na biyu ba na ɗaya ba yana abuwa guda takwas da aka jero gabaki ɗaya shi ne fitinar ɗan adam gaba ɗaya an rika ɗan adam a cikin waɗannan abubuwan in ka lura da kyau duk abin da kake yi kana cikin waɗannan abubuwan ba kuma mutum ko ba zai taɓa fita daga cikin su ba su ne fitinarsa su ne bala'insa su ne damuwarsa su ne rayuwarsa su ne shagaltuwarsa gabaki ɗaya aka ce ce ka ɗora manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya saboda haka idan ba ka da wannan soyayyar ba ka kore ta ba ba ka kore ta ba sai ka ce Allah ka arzuta mu abin da zai ce kenan ko to ce babu ta ma gabaki ɗaya shi da ga wannan ayar ba ba ta rabbasu hatta ya ce Allah bi amrihi tahdidul lahum rajulan wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin wa qad nasarakum Allah laqad nasarakum Allah fi mawatin kathiratin wa yawma hunayn idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم Allah tabaraka wa ta'ala yake da kadda sarakum Allah ba ku ga Allah yake mace ku bane da yawa fi mu wani da kafiyar a gurare daban-daban da kuka da abokan gaban ku wurare da yawa na yaƙi da masu yawa da kuka gamu da abokan gaban ka badarin wa ƙwararri ta wannan biyu yanzu kaman kaman da kuka da su a badar da ƙwararri da na biyu ne mu haɗu na kafiratin wa zukuru yawma hunainin ambata musu ya rasu na ranar hunaini wajin baina makkata wa da'ifi wani gari ne tsakanin madina da da'ifa na gani ai yawma qitalikum bi ran da kuka yaki abokan gaban ku a cikin wannan wadi na hunaini يوم قتالكم فيه هوازنا لن دوك يكي هوازنا أتجنسا ذلك في شوال سنة ثمانين wannan ku a shawar ne shekara ta takwas kamar da muka faɗa manzo Allah ya fatuhu makata yana bayanin lamarin maka yadda za a tafiyar da shi ya ji labarin hawazina su kuma sun taru za su tare shi in zai koma gida Madina saboda haka ya riga su ya jawo zuga ya hanyar garin nasu ya je can aka haɗu a wato Hunaini gwarin Hunaini ka gani in lokacin da badalin min yauma a lokacin da yawanku ya ƙayatar da ku ya birge ku fa kuntum kuka ce lan nugula bal yawma min illatin idan da karancin mu ya sa mutane suna zuwa su maki mu kawai su gama da mu to yanzu ma ga wanda zai rinjaye mu in dai karanci ne zai sa a ci nasara a kanmu ma ga ma ga wanda zai ci nasara a kanmu wa kano isnai ashara alfan su ku a lokacin sahabbai su dubu goma sha biyu ne wal kufaru arba'ata alafin su kuma kafirai su dubu hudu sun ninka su nawa uku to falan dubu ne an kom sai zama na yawan naku ba ta wadata muku komai ba ta amfana muku komai ba wa zaqat alaikum al-ardu bima rahubat kasa duk da yalwan nan tata shine bima rahubat duk da yalwan nan tata sai muku kunci kuka da sama inda za ku gudu ku koyi hawazina ma da mutum dubu hudu wa kanu qamar rumata mutane maharba daga saboda haka da suka dinga muku ruwan kibau sai ga sahabban manzo Allah wa'annan manya-manyan mutane masu daraja sharukan mutane Allah ya fi ƙarfinka in yau ma wani lamarin dole ka share a guje eh kusan da wuya a samu wani namijin da bai fita a guje ba a wannan ranar jiyan da suka kai da annabi din nan da su muhajiran da an sarawa aka share a guje kar suka waje wani ikon Allah in ban da kibaru ahalul baiti ba wanda yake jikin annabi a wannan lokacin a gani zan kaga akwai babbansa shi abbas ka san larabawa kuma ko ba komai su ko ba zumunci ta shi hankali ne a gurin zumunci ba ai ba za su taɓa barin ɗan uwansa a cikin wulakanci ba ya su bashi jiyar da suke gaba da shi ya zagi abu lahab wani abu ne daban amma balarabi ba yanda za a yi shi zalani ga ɗan uwansa ya bar ɗan uwansa ya tuzarta ya wulakanta wala ba zai bashi ba komai faɗan da suke a gida saboda kaga a lokacin ya suka musulunta da shi abbas bin abdul muttalib da abu sufyan bin al-harith ibn abdul muttalib wannan ya rike likafar annabi wannan kuma ya rike linzamin taguwar da yake abin nan alfadarar da yake kai saboda haka su kuma kafirai suna ta tarwata sahabbai suna ta tarwata sahabbai an fita a guje sun yi kan wato janibin manzo Allah kai tsaye da yawa waɗanda aka ɗiba a maka kamar su musulunta irin su abu su fiyana su ishirma su a su safu a su da sauransu da wanda aka ɗiba a najadu irin su irin su bin hishin alfazari alƙamatu bin ulasa da sauransu wa'annan mutanen suka da fa an taho da su sun musulunta an ana faɗa da sihiru dama sihiru ya ta gani ta gani abin ashe sihiru ya saboda sun tabbatar a to malam mutane dubbanne mayaƙa sun kori sahabban da su ne dama a gaban wanzan Allah sallallahu alaihi sun duso inda yake kai tsaye saboda haka nan ana ana cikin wannan hali an tarwatse ba wani namijin da bai gudu ba sai shi wani da wani da wani da wani da wani da ba sai kuma kan lissafa su ba Allah da ya nuna musu da iyakar su kai wannan yawan naku kun manta ba shi ba ne yawa ni ne a guri na taimakon yake kuma annabi na baiwa bari ku gani yanzu yanzu nan ta wajen hajji shi ta fa'in na kamar sura kaga a wannan ka'idar a wannan gurin duk namiji kwamandan yaƙi duk waɗanda yake ji da su ɗin sun wace to a wannan wurin ta kansa mutum zai kowane irin sadauki juyawa zai da abin hawansa shi ma ya shara a guji ya nemi inda zai fashe ko da zai abin nan to sai a lokacin manzala sai sauka da kan abin hawa ya yi kasa da sun nufato shi sosai sai sauka yin kasa yana anan nabi'a ai ba ma kasa hawa wato canza abin hawan yayi maimakon abin hawan da zai ja da baya sai abin hawan da shi kuma gaba yake yi kawai ita ce alfadara yawa saboda haka ya hauta ya dago kansa yana anan nabiyyu la kadib annabinu abdul muttalib ni ne dai dan abdul dun kawai dama abin da shi suke nema yawa eh kuma sun san shi muhammadu ibnu abdul muttalib yawanci ba san abdullahi ba galibi saboda bai shuhura ba duk da yake shekara 20 bai yaro abinda aka san shi dan abdul muttalib saboda haka yana anan nabiyyu la kadib annabinu abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib ni ne ba wani ba ga Allah kuma kuma manzo ne ne haka ne yawa ba ƙarya a cikin wannan kaza saboda haka suka yi wannan abu kan su kuma wannan kibaru alibaci su kuma ba su iya rabuwa da shi ba sai dai a mutu a nan saboda haka manzo Allah a nan yin da shi mutu to su da yawa daga cikin su sun gama na a nan su hawa hawa sun gama na saboda haka da yawan su idan suka sharu a guje kan sai su kiya haka nan sun ga waɗanda suke gaban sa yawa to kuma shi kenan kuma nan dama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita mu'jiza ana jawo ta ne kaɗan a amfani da ita amma yawancin al'amuran rayuwarsa ya fi tafiya a cikin asbabu mu'jiza kaɗan ce ake take bayyana ya fi tafiya a asbabu saboda haka a nan ne shi ne danki wannan ƙasa ya musu shahadin zuwa da ya watsa musu ita haka shi ke nan kowanne ke ga shi kuma kowanne ya tsaye kuma a wannan yana ta mummutsa ke fuska yana ta mummutsa da fuska ina abin nan shi ke ne ya ce ya ce a basu yi shaida ta ce ina ina ahadu shajara wanda suka yi mummu baya a alal mauti sun mummu baya a sai dai su mutu har kuma Allah ya ce da kadar da yallahu an suna ina ina ina ahlul ahlul bai'atul aqaba suna ina to shi abbas yana da hususiya mutum ne dogo kuma yana da wata irin murya ne ban mamaki in ya in da ya buɗe ta to suna tafiya mulamunai muryarsa haba mana ai suna jin aina ahlul bai'a suka tuno da wannan abin shi ko da rabi alƙawari a gurin ka tashi hankali yawa ai ba su san san da suka yi kwana ba ga baki daya eh mun ga Allah ya ce musu ilayya ibadallahi nan za ku taho in sun tserewa guje zo ku nan za ku taho ilayya ibadallahi ilayya ibadallahi nan za ku taho Allah ka gudu can ba ba ba ba ba ba matsayar ta bace a nan matsayar ta take to ka gani shine sun mawallaikum mudbirina kuka bada baya falam tajidu makanan ba ku samu guri ba ta dima illu na da za ku nutsa ilai zuwa gare shi min shi duk ma yaka kun min kauci saboda kallon abin da ya same ku na tsoro kun ma wallahi mujibirina kuka ba da baya kuna masu waƙiya munhazimina kuna masu karewa wata batan nabi sallallahu alaihi wasallam ala bagrati li baigai kuma manzo Allah ya tabbata akan wannan alfadara ta safara kuma har Abbasu da Abu Sufyan suna rike akhirin bi rikabihi wannan ya rike likafa wannan ya rike linzami kuma anzalallahu sakinatahu sannan Allah ya saukar da sakinarsa wani sirri ne sakina wanda shi ya san shi ala rasulihi a bisa manzansa sannan ya saukar da wata sakinar ita kuma ta daidai da su alal mu'minina an gane bai ce ala rasulihi wal mu'minina ba ya saukar ala rasulihi wa alal mu'minina su ba saukar musu da tasu an gane shike nan faruddu ila nabi sallallahu alaihi wasallama duk aka jiyo da su ga annabi mai madan dahumul abbas yayin da abbas ya kiraye su bi iznihi da iznin annabi wa qatalu suka nan fa suka buɗe makamai suka suka manta da ko mako wazancan wani rayukan suka kutsa kawai aka aka kai abin wa anzala junudan lam tarawha yato kawai da annabi bulun da ku ba ku gansu ba wa azzaba alladhina kafaru ya azabci kafirai bil qatl da kisa wal asr da riba cewa zalika jazaul kafirin wannan shine ku sakamakon kafirai kuma tubullahu sannan Allah kuma ya ga dama ya karbi tubarin ba da zalika alamin ya shawo kusa wanda ya nufa minhum daga cikin su bil islam wanda aka yi akadan kuma suka suka musulunta Allah gafurur rahim Allah ne tsananin gafara ne gaban sa da jin ne tsananin jin kai gare su a cikin wannan yakin kamar da Imam al-Bukhari ya ruwaita a nan aka ga yin aiki saboda annabi yin aiki saboda manzon Allah su wato a ya suke da suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taɓa yin ganimar yaki irin ta hulaniyawa ba ba a taɓa cin ganimar yaƙi tarin dukiya da bayi ba irin a hulani saboda haka duk abin nan da da dabbobinsu manya da ƙanana da kayayyakinsu da su waɗanda aka kama na matansu da yara duk ya ce a kaɗa su gaba shi da ya tafi irana a kiran sa a can shi kuma daga nan ya samu labarin ɗa'ifawa su ma suna nan suna karkar ƙasa a kan mummunai ai ba zama ya kai ba daga ɗa'ifa sai daga hawa zuwa sai ɗa'ifa daga hunayen saboda haka ya je ya nutsa su sai da aka kwana da kwana Allah bai masa izinin ya taba su ba don sai a ce izini ya zo sanan za a yi abin ya je rika ganin yana jiran izini to izinin bai zo ba na ayyaki saboda haka nan su sahabai suna ta kasa kasa an sai a fada musu su a ba a mun ba saboda haka ana nan da tsada su gashi an rika su a lokacin nan shi ne za a musu gaza ba amma Allah bai ce a yi ba saboda haka bai shiga ɗaya ba bayan yi kwanaki a nan yana rike da su daga baya magana sai ya zugarsa ya rabu da ɗa'ifawa sai ya komo domin ya dawo maka ya umra ya koma gida to sai ya biyo ta ji irana inda tarin wannan a dukiyar ta shi ko manzo Allah ya fi son hawa zini su musulunta saboda haka sai ya zauna nan sai da ya sati biyu a nan yana jira ko ƙaunar dukiyar ta za su da sa su ce sun musulunta su ce kawai sun musulunta shi kalmar shahada ya ba su abubuwan shiru shiru sati biyu ba su zo ba dole manzala kuma ga kuma mutane wanda suka yaki suna jiran ga ga shagali suna gani ga bayi ga dukiya saboda haka sai da aka soma rabo sai ga su a ciki akwai yar uwan manzo Allah ta shayarwa shi ma saboda haka da aka zo da ita gata wa za al kufru qadraha wa tibau eh kafirci ya kare da alkadarin ta amma yar uwan manzo Allah ne yake cikin karkashin bayi to saboda haka nan aka manzo Allah ya mata alheri ya mata alheri ya mata alheri ya ce wannan kabira da ne ta kawai yawa aka sallame ta cikin da ta je can aka ta je ta aka cece me suke ciki a aka yi ta ba su labarin irin abin da ta na karamci da su bayin mulaɗafar da aka dinga musu da abubuwa da sauran suka ce a to wannan bala mulaɗa mu gani da abin nan dai mun san dai gaskiya ne wannan abin amarin ka gaskiya ne saboda haka suka je aka san manyan da su je suka tafi bayan an riga an zuwa rabon gari ma suka ce ga su sun zo sun musulunta sun shaida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yanzu manzo Allah ya musu alfarma ya ba su duk wansu da ƴaƴansu da matarsu ya ba su dukiyar su koma gida yace a'a ba na faɗa sai gaskiya yawa ku zaɓi na yi jiran tsawon kwanaki da kun zo nan da wasu kwanaki da wannan ba sai kun roƙa ba ga tafiya za ku yi da abinku amma yanzu a biya riga zaman da shi bayan Allah saboda haka ku zaɓi ɗayan abu biyu ko dai mu mayar muku da ƴan uwanku ba za mu bautar da su ba iyalinku da ƴaƴanku in ya so a raba dukiya ko kuma a ita dukiyar ku zaɓa ko ba suka ce a ya rasulullahi ai ba za mu zaɓi dukiya akan abin da yake shine darajar mu ba matan mu da ƴaƴan mu shikenan mun zalla ce kun zabi dukiya ce ki to abin da yake haƙƙi nawa a cikin ta wannan naku ne kawai ya zama naku to amma akwai abin da haƙƙin da ba nawa ba na sahabbai na ne shine arba'atu ahmas zan zan nemi shawara zan nemi su su bar muku saboda haka nan manzo da ya tattara mutane yaya kuka gani ga hawa zina sun zama yan uwanku sun musulunta sun yadda da Allah sun yadda da manzo Allah suna buƙatar mu mai musu da dukiyar ni na ban musu nawa wanda ya ga daga cikin ku zai ban musu to ya gaya mana wanda ba zai ban musu ba duk da haka zan ba su gabaki ɗaya amma yana dina bashi za mu biya shi yana bi na bashin haƙin abinda sahabbai suka faɗa a wannan rana sai suka ce tarakana zalika li rasulillahi lahum tarakana zalika li rasulillahi lahum dukiya dai to mun ban musu saboda manzon Allah li rasulillahi ka san yanzu a addinin najazi a hanya ta najazi yin abu saboda alfarman manzon Allah shirka ne da Allah wannan ita ce al'ummar gabaki ɗayanta ta haɗu a gurin amma da suka haɗu suka ce tarakna zalika li rasulillahi lahu eh gabaki ɗin suka ce mun bar wannan dukiya gare su amma saboda annabi mun bar musu saboda manzon Allah a yau shine abinda in kai kai shirka a cikin azumin an samu wani babban malami a Abuja gashi malami gashi minista an tambaye shi aka ce malam dan Allah dan manzan Allah sai ce a'a ka a ce masa dan manzan Allah a ce masa dai dan Allah amma shi ba zai abu ba kenan saboda manzan Allah ko yawa zai yi dai saboda Allah saboda shi mai tauhidi ne mukhulisi ne mai tauhidi ne to kaji irin fahimtar tauhidi irin na su dan Abdul Wahhab yawa الذين يفرقون بين الله ورسله yawa shi ko janibin manzon Allah abinda ba su gane ba janibin manzon Allah janibin Allah ne idan ka nufi manzon Allah da abu ainihin fadar Allah ka nufa su ba sa gani ne duk inda ya ce shi sai ya ce annabinsa duk inda ya ce shi sai ya ce annabinsa saboda haka shi manzon Allah ba shi da kowa sai Allah saboda haka idan kai masa abu Allah kaiwa an gani yanzu su sahabbai suna cewa wato kanin nasu ya taharrauna bi hadayahu yawma aishata yabtaguna bi zalika mardata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace sahabbai sun kasance wato suna kirdada suna kirda da ran da manzo Allah yake ɗakin sai da Aisha a rannan suka fi kawo hadiya abin da yasa suke kawo ta a ranar suna neman yardar annabi ne yabta guna da zalika mardata rasulullahi suna neman yardar manzon Allah ne da wannan aikin da suke yi to yanzu yau neman yardar manzon Allah ya zama kuma shirka ya zama shirka ya zama rashin tauhidi ya zama magudanci yanzu wai shi kuma Allah cewa yi wallahu wa rasuluhu a haƙo an yurduhu wanda za su ne a wakilin Allah ne wakilin fada ne abinda kai masa fadar kaiwa an gani wakilin fada ne saboda haka na abinda suke zato ba haka musulmi suke ba ba haka musulmi suke ba Allah manzon Allah ba Allah bane manzon Allah ba Allah ba ne bawa ne na Allah tabaraka ta'ala amma ya aje shi bawan nasa a wani irin makani wanda ba makanin da ake aje bayi ba inda ya aje shi ba nan ake aje bayi ba dan baka taba sa bawanka a gaba ka dinga mai kirari ba kana yabansa kuma da gaske yawa idan aka yi masa wani abu kai tsawa idan aka yi masa rashin ladabi ko yaya yake komai mutum mutum a gurin kai masa wani rashin ladabi kan tsawa ba wannan ba haka al'adar mutum ta ba haka ake al'adar ta bawa ba ko haka ake bawa da shi bawan ne huwa abdu haqqan bawa ne yake kuma ma wani da rahmanu Allah bai haihu ba fa huwa ubaidu shi ba ma ba dan bawa ne ma ka san dan bawa abin da yasa shi yake ubaidu saboda duk kaskantar bawa a gaban Allah manzo Allah ya fi shi kaskanta a gaban Allah ya fi shi kaskantuwa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala yanda ya fi shi ɗaukaka a gurin Allah a idaniyar Allah to haka shi kuma ya fi kuwa kaskantuwa a gaba ga Allah tabaraka saboda haka wannan mutane su gane abin da ake nufi Allah ya isar mana manzo Allah ya ce ba ne muku shayin shirka a bayana ba wanda ne shirkar da Allah da manzo Allah ya ce ba ne muku shayin shirka a bayana abinda nake muku tsoro duniya a buɗe muku ita ku ta harka su kuma wani masu wani su kuma yan duniya ne abinda ake kawai sun faɗa shi suna ta hauka a kanta ka ji mutum malami ne ya buɗe kan teburin sa na wazi ya zama ku teburin NCC da PDP eh a zabuwa na sa zan hauka so ka faka abin da ake gudu abin da aka ce ba a gudu kuma shi kake tsoro shi kuma yace ba ne muku tsoron shirka to ya za a haɗa ya za a tare ta Allah da manzo bayan kullum sai ka ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in ma kai shi ka ayyukan ka dan za ta rushe ka sai dan ba za ka yi azhar ba sai ka ce abduhu wa rasuluhu an ji ba ma abduhu wa rasuluhu an ji abduhu wa rasuluhu amma Allah ya ba mu isma a cikin musulunci ya kamata dai a gane Allah ke da ke mu